Jama'a assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da za mu kawo muku tarihin Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ai sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد أكمل الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهداة المهتدين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة يعرفنا الحق قدره ومقداره العظيم amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a jiya mun kwana wurin da muke bayani akan amfanin ba da labarin salihan bayi da waliyai da ma'abota alkhairi da ma'abota addini cewa yana da amfani kwarai da gaske yawan ba da labaransu labaran irin ladubbansu labaran irin nagartarsu da kuma irin iliminsu da makamansu da ladabinsu tsakaninsu da Allah da ladabinsu tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da amfani kwarai kwarai da gaske a wurin musulmi baki ɗaya mazanmu da matanmu a hujjatul islami abi hamid muhammad bin muhammad bin muhammad al-ghazali Allah ya kara mar yadda yana cewa wa iza ta'azzara ru'yatuhum idan ganin waliyai yau ya ta gare ka wa musahabatuhum ko kuma yin abotaka da su yau ya ta gare ka fala shay'a anfa'u lil qulubi wan nufusi min sama'i awalihim to babu wani abu mafi amfani ga zuciyoyi da rayuka daga sauraron irin halayensu wa mudala'ati akhbarihim da kuma karanta tarihin labaransu wa ma kanu alaihi min al-jiddil jahidi fil ibadati da abin da suka kasance a kansa na ƙoƙarin zage dantse a cikin bautan Allah, wa ƙadin ƙaza ta abuhum, to fa haƙiƙa a yau, wahalar wannan waɗannan waliyai ta ƙare Allah ya karɓi rayuwarsu, wa baƙiya sawabuhum babu abin da ya saura sai dai ladaddakinsu, wa na'imuhum da kuma jin daɗinsu abadal abadi, har zuwa abadan abada la yankaɗi wannan ba zai yanke ba, fama a azama mulkahum ya ce kai babu wani mulki da ya kai girman irin mulkin waliyan Allah wa ma a shadda hasarta mallan ya ƙatadi bihim babu asararre babu mafi tsananin shiga asara kamar wanda ya ƙi koyi da su domin kuwa su waɗannan waliyai salihan bayin Allah tabaraka wa ta'ala duk mutumin da ya haɗa zamani da su bai so su ba bai yadda da su ba bai koyi da su ba to ko da ya riske zamanin wani annabi ma haka zai masa domin dalili ba su da aiki sai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya gare shi da irin kwaikwayon halayensa shi yasa suka samu mulkin da ya fi kowane irin mulki duk mulkin mai mulki idan ya ga waliyan Allah waɗanda suka so annabi sallallahu alaihi wasallam suke koyi da shi to zai ga mulkin da ya fi nashi ba kuma don wani abu ba saboda tsananin kwaikwayon halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu mushe Ibrahim Kaula radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin yana faɗin irin halayen a cikin diwani wa akhlaquhu adlan walinan wa shiddatan wa ilman wa judan wattika kulli ma'sami وأخلقه أنم ولينا وشيدة وإلما وجودا واتقى كل معظمين وأغلبه ألا ولينا وشدة وإلما وجودا واتقى كل معظم وأغلبه ألا ولينا وشدة وإلما وجودا واتقى كل معظم وما دل العاشمي وما جواه فصورة والنجم تلوا وتفهمي ترى المصطفى زرا وبدنا وتلفرا بسر من أسرار الإله المكتم ترى مامان النوم بالشوق منشدا ألا إن صباها أيها الرب واسلمي ترى منظرا نام الفؤاد بهبه فيذلك الليلى وميلا وتندمي وهند وداد أو سليما وزينب وفاطمة أو سلمى أو اسمى ومريم وكل ملوك الأرض نامت أذنهم وهذا كملك لا يباع بدرهم وكل ملوك الأرض نامت أذنهم وكل ملوك الأرض نامت أذنهم وهذا كملك لا يباع بدرهم Shehu radiyallahu ta'ala na warzahu annabi amin ya ce, To, kaga irin wannan mulki da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa waliyansa zaɓaɓɓun bayi managarta, to, ba a siyansa da kuɗi, ba siyasa ba ce. Wali yana zama akan kujerar walittakarsa ba tare da ya zagi kowa ba, ba tare da ya daki kowa ba, ba tare da ya cuci kowa ba, Allah ne ya zaɓe shi saboda soyayyarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayyarsa ga Allah. Saboda haka a gaya wa sarakunan duniya da shugabannin ƙasashen duniya baki ɗaya idanuwansu sun yi bacci ga wani irin mulki a hannun waliyai ba a siyansa da kuɗi. To, ‘yan uwa musulmi, kamar yadda aka ji mun kawo ayoyi da Allah tabaraka ta'ala ya yi magana a kan waliyai a cikin alkur'ani yana da kyau a ce kuma mun kawo hadisai ɓangaren sunna kafin mu shiga magana a kan waliyai domin a sani waliyai suna da asali a ƙur'ani suna da asali a cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba sunna zaka ga hadisin Juraijur Rahib wanda ya magana da yaro karami mai shan mama yace masa ya gulamu man abuka shi kuma ya faɗi ubansa dan kana so kaga wannan ka duba Sahihul Bukhari cikin ahadisul anbiya'i babun faɗin Allah tabaaraka ta'ala wa zkur fil kitabi maryam izinta bazar minariya makanin sharkiya sannan sahihu muslim shi ma ya kawo shi to kuma bayan nan a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana so ka ga wato maganar waliyai ka duba hadisin ashabul gari waɗanda dutse ya zo suna cikin kogo dutse ya zo ya rufe bakin dutsen kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim sannan kuma akwai hadisin saniyan nan saniya wadda mai ita ya hau kanta bayan ya hau kanta sai ta waiwaya ta dube shi ta magana da shi ta ce masa inni lam ukhlaq li hadha shi ma mai so ya duba sahihul bukhari da sahihul muslim wannan wani abu ne kaɗan daga cikin hujjoji na ahli sunnati akan walittaka da kuma waliyai al-imam sufi abu abdullahi sayyidi muhammad al-mahdi al-fasi ya yi magana a cikin tufati ahalis siddiƙiya yake cewa iza fata lil muhibbi lahum al'usuru alaihim wa mushahadatu ɗal'atihim falyastadib hadisahum wa yaktabis min ash'atihim yace idan haduwa da waliyai ya kubuce wa masoyinsu da kuma ganin fuskokinsu mai haske to yi kokari ya daɗaɗa kunnuwansa da jin labaransu sannan ya ƙoƙari ya ɗosano daga makamashin hasken baiwar da Allah ya musu da irin halayensu da ɗabi'unsu ya manna wa zuciyarsa. Don me, Ubangiji tabaraka ta yana cewa fa illam yusibaha wabilun fadallun idan bata samu ruwa mamako ba to ko yayyafi ta samu yayi. A wata aya yana cewa fa illam tajidu ma'an fatayammamu idan ba ku samu ruwan da za ku yi alwala da shi ba to shi kenan sai ku biyi ƙasa ku taimama wato idan ba ku haɗa zamani da bayan Allah salihai waliyai ba ballantana ku zauna da su ballantana ku kalli fuskokinsu mai haske to ku riƙa neman labaransu domin ku samu daman iya yin koyi da su babu sharri ‘yan uwa musulmi babu bala'i babu masifa babu tashin hankali mafi girma da ya kai mutum ya zama shi ba mutumin kirki ba shi ba wali ba shi ba salihi ba kuma ya zamana baya son mutanen kirki ɗin sannan baya son zama da su sannan bai so ya ji ana ba da labaransu bari ma dai yana iya komawa gefe yana zumbura baki yana zajinsu wannan babu bala'i babu sharri da ya kai wannan kai ba salihi ba ba ka son salihai kuma ba ka son labaransu kuma kana zaginsu to ba sharrin da ya kai wannan wa iza a'awazahu mujalasatu ashbahihim falyastanshik na samata arwahihim idan zama da jukkunan waliyai salihai ya kubuce wa bawa to ya kokari ya rika shako kamshin rayukansu fal mar'u yuhsharu ma'a man ahabba fakun bis salihin talaqa Allah mustaliha shi mutum Allah tabaraka ta'ala zai tashe shi ne ranar alkiyama tare da waɗanda yake so duk mutanen da kake so da su za a tashe ka idan yan wiwi kake so idan yan sholisho kake so idan makaryata kake so idan magulmata kake so idan ma'abota sharri da ƙazafi kake so idan ‘yan nan kake so idan mayaudara kake so da su za a tashe ka sannan idan kana son malamai ma'abota zikiri ma'abota karatun alkur'ani ma'abota salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'abota kuka ma'abota qiyamul laili ma'abota salaha kake so ko kai ba haka kake ba ranar alkiyama za a tashe ka tare da su so da ka zama kana tare da salihai managartan bayi domin ka haɗu da Allah lami lafiya yana daga amfanin ambatan labarin salihai za ka san irin martabobinsu za ka san shekarunsu za ka san zamanansu so da ka sai ka sauke su a masaukan da Allah ya musu ba za ka ɗauki matsayinsu ka jefar ba ba za ka ɗauki wanda yake ƙasansu ka ɗora a samansu ba amma an baka sani ba sai ka dinga wannan kwamacalan kana haɗa kindirmo da miya amma in ka san su ka san matsayinsu ka san darajarsu za ka aje su a inda Allah tabaraka ta'ala ya aje su domin su waliyai din nan suna kan martabobi ne mabambanta wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani wa fawqa kulli zi ilmin alimin sama da dukkan masani akwai masani duk inda mutum ya kai da ilimi akwai wanda ya fi duk inda mutum ya kai da matsayi akwai wanda yake gabansa kuma yana daga amfanin sauraron labarin halin waliyai salihan bayi za ka samu lada da sakamako domin ko idan kana ba da in ana ba da labarin salihai wanda yake ba da labarin kamar yana raya su ne kamar yanzu ana ba da tarihin shi Usman dan Fodio kamar an ɗauko shi ne ana nuna musulmi kun ga wanda ya mana tajdidi kun ga wanda ya jaddada mana musulunci kun ga wanda ya sabunta mana addini wanda ya mana kaza wanda ya mana kaza kamar ana nuna hotonsa ne shi yasa ya zo a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zuwa cikin littafin tahqiqus safa na muhibbuddin dabri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man warraka mu'minan fadlan an alimin amilin fa ka'annama ahyahu wa man ahya mu'minan fa ka'annama ahya an-nas jami'a duk mutumin da ya bada tarihi ko labarin wani mumini ba malami ba mumini kawai ba malami ba ballantana kuma muminin malami malamin kuma mai aiki da ilimi to kamar ya raya shi ne wanda ko ya raya mumini ɗaya kamar ya raya mutanen duniya ne ga baki ɗaya tun daga Adamu alaihi salam har zuwa ƙarshen duniya a wata riwaya man warraka ahadan min ahadil fadli wal kamali wa huwa fi shafa'atihi duk mutumin da ya bada tarihi ko ya bada labarin wani ɗaya daga cikin ma'abota falala da kamala na walittaka to ranar aljama zai shiga cikin ceton wannan bawan Allah mawaƙi yana cewa arrihumu arrihumu tazfar bi ajrin wafirin arrihumu tazfar bi ajrin wafirin arrihumu tazfar bi ajrin wafirin fa bi zikrihim yajli anil qalbi sada وقال آخر أرخت أحبابي لكي ألقاهم أرخت أحبابي لكي ألقاهم ما دمت في الأحياء نسيب نوازري وينال سمعي من لذيذ حديثهم وينال سمعي من لذيذ حديثهم خيرا وإن لم يبره عن خائري ya ce, Ka ba da labarin bayin Allah waliyai da salihai za ka rabauta da sakamako mai gwaɓi, domin ko daga ambatansu ne tsatsa take barin zuciya, daga sauraron ambatan labarinsu, kai kuma mai ba da labarin tsatsa sai ta rabu da zuciyarka. Ina ba da labarin masoyana domin in haɗu da su lami lafiya Allah ya tashe mu tare. Idan kuwa ban rasu ba ina tare da rayayyu to na samu sakamakon ba da labarinsu, kuma kunnuwana za su ji daɗin abin da nake faɗa na labaran nasu, zan samu alkhairi mai yawa ko da yake dai bayan Allah waliyai da salihai ba sa rabuwa da tunanin zuciyata kullum. Dailami ya fidda hadisi a cikin musnadul firdausi daga Mu'az ibn Jabal Allah ya ƙara mar yadda hadisi marfu'i daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa zikiru salihi na kaffaratul lizunub ambatan sunan salihai da sifofinsu yana kankare zunubban bawa bawa ya zauna ya dinga ambatan sunan salihai yana ba da labarinsu da ɗabi'unsu da ladubbansu da ilimansu da makamansu yana kankare masa zunubai kamar yadda da yawa manya-manyan malaman hadisi sun ambaci wannan daga cikinsu akwai ibnu asakir ya faɗa a cikin babbar itaciyarsa sannan jalaluddin suyudi shi ma ya kawo a cikin littafinsa jam'il jawami'i ko kuma jami'ul kabiri cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zikrul anbiya'i min al ibadati wa zikrul awliya'i kaffaratun wa zikrul mauti sadaqatun wa zikrul qabri yuqarribukum min al janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ambatan labaran annabawa kamar yadda muka yi ta ambatuwa ɗazu a annabi Suleiman salam annabi Isa su annabi Musa ala nabina alaihi salatu wassalam to ana rubuta mana ladan ibada sanda muke ambatan annabawa ladan ibada ake rubuta mana su ko waliyai tunda ba su kai annabawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ambatan sunansu da sifofinsu da labaransu shi kuma yana kankare zunubban bawa shi annabi in ka kira sunansa za a rubuta maka ladan ibada shi kuma wali tunda bai kai annabi ba zunubin da kai sai a yafi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ambatan mutuwa sadaka ne ka ringa tuna mutuwa kawai ka tuna zaka mutu to za a baka ladan kai sadaka sannan tunanin kabari cewa zaka shiga kabari wata rana wannan zai kusanta ka zuwa aljanna wanda yake so ya gani sai ya duba a cikin jami'ul ahadis wal marasil harfu zali ma'al kafi ko kuma alfathul kabiri fi dammi ziyadati ila aljami'i sagiri shi ma harfu zali ko kuma ka duba alfaidul qadiri sharhin jami'u sagiri shi ma harfu zali ko kuma ka duba kanzul ummali mujalladi na biyar zaka ga wannan hadisin a ciki mawaki yana cewa karrir hadisahum fa ma كرر حديثهم فما أهلاه وألله إندي وما أهناه كرر حديثهم فما أهلاه وألله إندي وما أهناه روي بهم روحي وحدث عنهم فحديثهم للقلب ما أشهاه سوي بهم روحي وحدث عنهم فحديثهم للقلب ما أشهاه بالله واتف مرة أخرى بهم فأسى ينال الصب منه ناه بالله واتر مرة أخرى بهم فأسى ينال الصب منه مناه
yace ka sake maimaita min labarin waliyai da salihai da mutanen kirki babu abin da ya fi shi kyau sannan babu abin da ya fi shi daɗi a wurina kuma babu abin da ya fi shi sa farin ciki a zuciya ka ji yadda ruhi na daɗi daga labarin waliyai da salihai da mutanen kirki, domin labaransu a cikin zuciya babu abin da ya kai shi ban sha'awa da daɗin ji, don Allah ina roƙonka, ka sake maimaita min sunayensu da sifofinsu da labaransu karo na biyu, wataƙila masoyi ya samu abin da yake buri a cikin labaransu. Yunus bin Muhammad yana cewa ma ra'aitu amfa'alil qulubi min zikir salihin tunda nake ganin abubuwa masu amfani ga zuciya ban taba ganin abin da ya kai ba da labarin ambatan sunansa da sifofinsu da ayyukansu ga zuciya ba, duk wani abu da zai amfani zuciya, to bayan ambatan labarin mutanen kirki ne, shi ne ke gyara zuciya da wuri, ka ji irin ɗabi'u masu kyau na ƙwarai kai ma ka kwaikwaye su, fa bi zikirhim ta tanazzalur rahmatu. Al'imamu Abu Hanifa, Allah ya ƙara mar yadda yana cewa, الحكايات عن العلماء والأولياء وذكر محاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه آه الإمام أبو حنيفة ɗaya daga cikin malaman mazhabobi guda hudu yana cewa ba da labaran salihai ba da labaran waliyai ba da labaran malamai da ambatan kyawawan ɗabi'unsu da halayensu na ƙwarai ya ce ya fi soyuwa gare ni daga mafi yawancin ilimin fikihu. In zauna a gaya min labarin salihai, bayan abin da na sani na sha'anin tsarki, da alola, da wanka, da sallah, da azumi, da abin da ya shafi haƙoƙin Ubangiji tabaraka ta'ala a kaina, to ni a zauna a bayan labarin salihai ya fi min duwun labarin rabon gado da sauran wasu abubuwa wanda yake bai zama wajibi in san su ba. Imamu Shafi'i Allah ya ƙara mar yadda yana cewa uhibbu salihina wa lastu minhum.
أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاء أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاء وأكراه من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البداء
wai imamu shafi'i Allah ya ƙara mar yadda shi ma yana daga cikin ɗayan malaman mazhabobi ɗin nan guda hudu a yake cewa ni dai Allah ya jarabce ni da son salihai mutanen kirki ina son su duk da dai ni bana cikin su wannan ladabi ne irin na manya shi ma yana cikinsu, shi ma ambatan sunansa yana kankare zunubi. Ya ce, Ina son su, duk da yake ni ba na cikinsu, wataƙila in samu ceto da albarkacinsu. Ya ce, Sannan ina ƙin wanda ya mai da saɓon Allah kasuwanci, ko da ko da ni da shi duk ɗaya ne wurin aikata sabo ɗin. Ko mutum, ko ni ina saɓon ba na son mai yin sabo. Ya ce, Ko da ina yin saɓon ba na son mai yin sabo. to Allah ya raba mu da sabon Allah Allah ya haɗa mu da mutanen kirki su waɗannan waliyai ‘yan uwa musulmi da muke ambato ba manufarsu tara dukiya ba domin zamani ya juya ya canza yanzu gwargwadon kuɗinka gwargwadon walittakanka su kuma ba manufarsu tara dukiya ba ba manufarsu tara gidaje ba ba manufarsu tara almajirai ba kai hatta ilimai dinnan da ake gani mai yawa su waɗannan salihan wannan waliyan ba manufa su tara ilimai ba wannan halayen jazaba da ake gani a wurin ma'abota zikiri dinnan sa carbi a wuya yawan zikiri duk ba wannan bane manufarsu ko kuma makamai a ce wannan kudubi ne wannan gausi ne wannan fardi ne wannan jami'i ne su waɗannan salihan da muke ambato ba manufarsu kenan ba ko kuma tara sakandamai da hatimai da wasu asirai da wasu abu duk ba wannan bane manufarsu ba wannan bane manufarsu su manufarsu shine jam'u kalimatu dini ba'inan kama hiya majmu'a zahiran tara kalmar addini wuri guda a baɗini a cikin zukatan bayi kamar yadda ta haɗu a zahiri akan harsunansu duk musulmi suna faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah a harshensu, to su waɗannan waliyan da muke so mu ambaci labaransu da waɗannan salihan bayi, yadda musulmai ke faɗin la ilaha illallah da harshe, to suna so su ɗauke ta su saka a cikin zuciyarsu, shi ne manufarsu, amma ba ya manufarsu su fi kowa ilimi, ko su fi kowa kuɗi ko su fi kowa almajirai ko su fi kowa gidaje ko su fi kowa motoci a duk abin da kake so ka tara ka fi su ba su da matsala wannan duk adadin littattafan da kake so ka rubuta ka rubuta su dai bukatar su shine su tattara kalmar tauhidi kalmar addini su dunkule ta wuri guda su saka a zuciyar bayi domin bayi su zama al'umma guda har wani ɗaya daga cikin waɗannan waliyai salihai yana cewa wallahi laisa qasdi an azhabu ila Allah bi suhufin aktubuha wa inna ma qasdi an azhabu ila Allah bi qulubin ajzibuha wa amiluha ila ma indahu wa uhaddibuhu ilaiha yace wallahi na rantse da girman Allah waɗannan jama'ar da ake gani suna bina a baya da kuma wannan girmama ni da ake yi da irin waɗannan ilimman da ake ji suna fitowa a bakina da kuma irin rubuce-rubucen da aga ina yi ya ce wallahi ba manufata in je wa Allah da littattafai sifili sifili a cewa ni na rubuta su ba ba wannan bane bukata na ni bukata na a wurin Allah in je masa da zuciyoyin bayi na buga musu stampin la ilaha illallah muhammadur rasulullah a ga zikata birjik zikatan yara, zikatan matasa, zikatan ‘yan mata, zikatan dattijai, zikatan gwaraza, zikatan tsofaffi, a ce dukkani ne na kawo su gaban Allah suka sallama wa Allah, in janyo su in kawo su, sannan in karkatar da su daga barin bin duniya da kwaɗayin duniya in dawo da su inda za su sami yardar Allah in so yadda zikatan zuwa ga Allah, wannan shi ne bukatata, akan wannan ne Maulam Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu ya ce ai ni ma haka nake walum matu qazdi fihim an asuqahum ila hadratil barr rahim ilahina لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد كنز الله محمد رسول الله أعلى وأرفعه محمد كنز الله أعلى وأرفعه محمد حبيب الله أعلى وأرفعه سلام على برهام شمس المعارف سلام على برهام شمس المعارف سلام على برهام كنز الحقائق ولما تقلد فيهم أن أسوقهم إلى هدرة البر الرهيم إلهنا ولما تقلد فيهم أن أسوقهم إلى هدرة البر الرهيم إلهنا وتعلم هل في الخلق أنا عليهم مدى الدار مني والبعيد كما دنا
shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin yace kaga al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manufata a cikin su wato tafiya da kaga ina yi ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa gari gari wani wurin in je a jirgi wani wurin in je a mota wani wurin a jirgin ruwa wani wurin in taka dukkan manufata da su don in kora su ne zuwa halar Ubangiji makagin halitta mai yawan jin kai Ubangijinmu. Amma fa, mai sauraro kar ya ce ko an hana a nemi ilimi ko an hana a nemi arziki ko an hana a kasuwanci. A'a, dukka waliyan nan suna nema amma sun ce ba wannan bane manufarsu. Dukka suna nema, suna yin karatu mai zurfi sosai, kuma suna yin kasuwanci, suna yin noma, suna yin kiwo, amma ba tara duniya bane muradinsu. ba tare ilimi bane muradinsu jam'u kalimatud din badinan kama hiya majmu'atun zahira wannan shine manufar Allah tabaaraka wataala a cikin aiko manzanni su kansu da kuma tada waliyai da yake a kowane karni a kowane zamani hatta la yabqa rukuna ila ahadin illa ilayhi wala al-i'timadu illa alayhi wannan shine dalilin da yasa Allah tabaaraka wataala yake aiko annabawa da manzanni kuma yake ta da waliyai ƙarni bayan ƙarni zamani bayan zamani domin wannan shine muqtadar tauhidi ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi bismillahir rahmanir rahim wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah kada ku hada shi da wani abu yana cewa wa man yushrik billahi faqad ibtari isman azima yana cewa wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan mubina yana cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama alaihi aljanna yana faqad harrama Allahu alaihi aljanna yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana cewa inna shirka la zulmun azim sannan shi dan adam Allah tabaraka wa ta'ala ma ya halicce shi ne akan wannan tauhidi kawai Allah ya halicci bawa domin ya kadaita shi yana faɗi bismillahir rahmanir rahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta mini ai illa li ya'rifuni sai dan su sanni su kadaita ni khalaqtu zal khalqa li ya'buduni yani bi ya'buduni ya'rifuni ubangiji yace na halicci wannan halitta ne domin su bauta mini abdullahi dan abbas Allah ya kara mar yadda hibrul umma yace abinda Allah yake nufi da su bauta mini wato su sanni to lokacin da dan adam ya sauka a wannan duniya kazamiya mai yawan yaudara sai ta yaudare shi duniyar da bata kai girman fifikin sauro ba abin cikinta kuma ƙararre sai ya manta da alkawarin da ya ɗauko tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala to wannan mantuwa da ɗan adam yayi shine dalilin aiko manzanni da annabawa su tuna mai alkawarin da yayi tsakaninsa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala kafin ya shigo duniya tun kafin ya mutu a tambaye shi domin ya zo a Ƙur'ani wa kana ahdullahi mas'ula wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawarin da kuka ɗauko daga Allah domin alƙawari ya kasance abin tambaya ne ranar alƙiyama za a tambaye ku haka Allah tabaraka ta'ala ya dinga aiko annabawa da manzanni har ya cika manzanci da shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama to bayan ya cika manzanci da shi sai ya zama yana tada waliyai ma'abota izini ke ɓantacce domin su zo su sabunta wannan alkawari sai suka zama su ne abdalul anbiya'i wato makwafin annabawa magadansu kamar yadda ya zo cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shekara 63 lokacin da zai wafati sai ƙasa ta fashe da kuka sai ta ce ilahi wa sayyidi baƙitu la yamshi ala zahari nabiyun ila yawmil qiyamati ubangiji na kuma shugabana yanzu haka zaka bar ni in wanzu babu wani annabi da zai ƙara taka gadan bayana har zuwa tashin alkiyama tunda shugaban annaba da manzanni yau zai kaura daga shi kuma babu wani annabi ya faɗi la nabiyya ba'di to yanzu haka zan zama shikenan sai dai mashaya da mazinata da maƙaryata da barayi da ƴan caca su rika taka ni haka zan zauna ya ubangiji sai Allah tabaraka taala sai ya mata wahayi sai ya ce mata ya ardu sa'aj'alu ala zahriki min hadhihi al-umma man qulubuhum ala qulubil anbiya ila ukhliki minhum ila yawmil qiyamati ya ke kasa ki kwantar da hankalinki bazan wulakantar da ke ba bazan tozartar da ke ba bazan wofintar da ke ba da sannu zan dinga kawo miki makwafin annabawa waɗanda zuciyoyinsu suke bisa zukatan annabawa ba zan wulaƙantar da ke daga barinsu ba har alƙiyama ta tashi wannan duka Allah ya yi ne alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda dama shine safwatal lubbi min alamin to waɗannan waliyai abdalul anbiya'i ala nabiyina alaihi salatu wassalam su ne manufar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al ulama warasatul anbiya'i malamai magadan annabawa ne malamai magadan annabawa ne wato al'ulama'ul amiluna shine har wani bawan Allah ke faɗi in lam yakun al'ulama'ul amiluna awliya lillahi falaysa lillahi min wali in dai malamai masu aiki da ilimi ba zama waliyai ba to Allah bai da wali malamai masu gudun duniya masu taka tsantsan masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu tausayin al'umma masu tausayin bayi in dai ba su zama waliyai ba, to Allah ta'ala bi da wali a ban ƙasa. Ibn al-Farid, Sultanul Ashiqina, yana cewa fa'alimuna minhum nabiyyun wa man da'a ilal haƙƙi minna ƙama bir rusuliyati. Wato, idan ka shigo cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi sallama, waɗanda Allah iya biye su kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nasi, to za ka iska malami a cikin wannan al'umma, inda ya zo zamanin bani Isra'ila, to za ka iske annabin Allah ne shi, wato malamin da ka ga ya zauna yana karantar da ilimi na addini, yana koyar da bayi hukunce-hukuncen Ubangiji, to da ya zo zamanin banu Isra'ila za ka same shi annabin Allah ne. amma duk kuma malamin da kaga shi kuma yana kiran bayi zuwa ga Allah yana fafirru ila Allah inni lakum minhu nazirun mubin yana lakkana musu zikirori yana tsaftace zuciyoyinsu shi kuma da ya zo zamanin banu Isra'ila qama bir rusuliyati to da manzo ne duk malamin da kaga yana bada ilimi a cikin wannan al'ummar da ya zo zamanin banu Isra'ila annabi ne duk waliyin da kaga yana bada zikiri yana gyara zukatan bayi to ya da ya zo wancan zamanin da mursali ne wani malami yana cewa alwaliyu fi qaumihi kan nabiyyu fi ummati wali a cikin jama'arsa kamar annabi ne a cikin al'ummarsa wannan kuwa yana gazgata hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila malaman al'ummata kamar annabawan bani isra'ila suke dan me domin magadan su ne masu koyi da su ne masu bin sawun su ne sai dai bambanci annabawa ala nabina alaihi salatu wassalam su ma'asumai ne su kuma waliyai ridwanullahi alaihim su kuma mahfuzai ne shi annabi ko a zuciya bai tunanin saban Allah shi ko wali ya iya yin sabo har ya tuba Allah ya yafe masa shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace zikrul anbiya min al ibada ambatan annabawa ambatan sunayensu da sifofinsu da halayensu yana daga ibadar Allah saboda su ma'asumai ne wa zikirul auliya kaffaratun ambatan sunan waliyai da sifofinsu da halayensu da ɗabi'unsu shi kuma yana kankare zunubi saboda su mahfuzai ne mawaki yana cewa haddisu sam'a bil mahasini minhum fal hadisu lana nadimun nufusi
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبدس السمع بالمهافن منهم فالحديث لنا نديم النفوس فإذا ما سقيت منها بكعص زاد عنك من الأنا كل بؤس لا إله إلا الله لا إله إلا الله ya ce, Ka dinga ba wa kunnuwa labaran kyawawan ɗabi'un waliyai, domin jin labaran halayen waliyai mu a gare mu kamar giya ce da zuciyoyi suke sha su bugu da ƙaunarsu. Matuƙar ka ɗanɗana wa zuciyarka ko da kofi ɗaya ne na giyar ƙaunar waliyai, to shi kenan duk wani tsanani da wahala zai rabu da kai, zai rabu da zuciyarka. a ya zo a littafin nan mai suna tufatul ikiwani na sheikh abil abbas al-murabi shi kuma ya ciro daga bishirul hafi bishirul hafi ya ce hasbuka bi qaumin mauta amma tahayal qulub bi zikrihim wa bi qaumin ahya'in ta'mal absar bin nazar ilayhim yace ya ishe ka kasan darajar waɗansu mutane da Allah ya musu baiwa ga su matattu suna kwance a kaburburansu su amma duk sanda ake ba da labaransu sai kaga zuciyoyi suna rayuwa ya ishe ka kasan girman waɗannan mutanen kuma ya ishe ka kasan ƙasƙancin waɗansu mutane su kuma ga sunan rayayyu suna tafiya a ban ƙasa amma duk wanda ya gansu sai zuciyarsa ta mutu idanuwa suna makancewa yayin da aka gansu su kuma waɗancan suna kwance a kabari zuciyoyi suna rayuwa da ambatansu waɗannan kuma suna tafiya a ban ƙasa amma idanuwa na makancewa an gansu Yunus bin Muhammad, Allah ya ƙara mar yadda, yana cewa ma ra'aitu an fa'alil qulubi min zikir salihina. Ni tun da nake ganin wani abu mai amfani ban ga abin da ya kai ambatan salihai amfani ga zuciya ba. Sufyan ibn Uyayna tabi'i ne, Allah ya ƙara mar yadda, yana cewa inda zikir salihina ta tanazzalu rahma lokacin da ake ambatan sunan salihai waliyai managartan bayi, rahmar Allah tana zuba kamar ruwan sama. Allahumma ja'alna mimman ahabbahum واتبع طريقهم وحزبهم وارزقنا التلذذ بخبرهم والانكراء في سلكهم والتشبث بأزيالهم وأمتنا على سنتهم وطريقتهم ولا تهل بيننا وبينهم حتى تهلنا محلهم وتدخلنا مدخلهم يا رب العالمين ‘yan uwa ga wata faɗakarwa, da yawan mutane ko kuma da yawan mu ‘yan uwa musulmi, muna zaton cewa waliyai ma'asumai ne ba sa saɓan Allah, ba haka ba ne. Mufti Sadatu Tijjaniya na Najeriya baki ɗaya a zamanin baya da ya shuɗe, Maulana Sheikh Malam Abubakar mijin yawa, baƙin ruwa, alkanawi Allah ya ƙara mar yadda, yana faɗa. yana cewa walaysa min shardil wali ismatu bal sharduhu alla taduma zallatu wala tasannu lahu wala dama fi ahadin fara'iman laha jama wai abin da yake fadi yace be daga cikin shardan walittaka ba sharadi bane a haƙƙin wali isma wato katanguwa irin ta annabawa a ce ba zai darsa zunubi ba ba zai aikata zunubi ba ba zai a yace ba sharadin wali bane wannan a sharadin wali ko da yana zunubin kar ya dawwama yana zunubi, ya zama ya yi ya bari, ko kuma zai faɗo ya tuba, domin idan ya zama bai taɓa zunubi ba kwata-kwata kuma baya ɗarsa zunubi a zuciyarsa bai aikata to ya zama annabi kuma. Sannan kuma ya zama na baya takallufi baya tazayyuni wato bai ɗora mutane nauyi cewa sai sun masa kaza dole. Sannan bai ƙawata abubuwan da ba aikinsa ba ya ringa nuna yana yin wani abu kuma alhali ba aikinsa ba ne. sannan ya zama bai kwaɗayin abin da yake hannun wani mahaluki shi ne shi mujin ce to ka lura da wanda ya tara waɗannan sufofi ka yadda da walittakarsa duk da cewa waliyai ba ma'asumai ba ne kana iya samun waliyin da baka isa ka furta laifinsa ba sai dai sharri za ka yi masa waliyai suna yaƙar zuciyarsu matuƙar yaƙa a cikin bin Allah matuƙar jihadi saboda haka suna tsaye dararansu a cikin ibadar Allah Ubangijinsu majibincin lamarinsu, da daddare ka same suna nafulfuli, da rana kuma suna azumi, to da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya zubo musu ruwan saman yaddarsa, ya jibinci lamarinsu, su kuma suka karɓi ƙaddara Allah tabaraka wa ta'ala hannu biyu-biyu suka yadda da manufar Ubangiji ba sa jayayya da shi, suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba shine alƙiblarsu. To ƴan uwa wai ma menene walittaka? walittaka ma'ananta soyayyar Allah da taimakonsa, shi yasa in ka lura da wannan, to duk musulmi ma ai kana iya ce mai wali, sai dai in ya cire kanshi, yasa bai kamata musulmi a ce wani wali ba ne kai zagi ka ce ba wali ba ne wani wali ne kai zagi, kai ma waliyin ne in dai ka biyo hanya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci walittaka a Ƙur'ani, ba wuri ɗaya ba ba biyu ba, a wurare da dama a cikin suratul baqara Allah ya ambaci wali su uku wa malakum min dunihi min waliyin malaka min Allah min waliyin Allah waliyul ladina amanu a cikin ali imrana ubangiji tabaaraka ta'ala ya ce wallahu waliyul mu'minin a cikin suratul an'ami ya faɗa so biyu laysa lahum min dunihi wali laysa laha min dunillahi wali a cikin suratul tauba ya ce wa malahum fil ardi min waliyin wa malakum min dunillahi min waliyin a cikin suratul ra'di ya ce malaka minallahi min waliyin a cikin suratul isra'i wa lam yakul lahu waliyun a cikin suratul kafi malahum min dunihi min waliyin a cikin suratul ankabuti wa malakum min dunillahi min waliyin a cikin suratul sajdati malakum min dunihi min waliyin a cikin suratul fussilat كأنه ولي حميم أتكن سورة الشورى ما لهم من ولي فالله هو الولي وهو الولي الحميد وما لكم من دون الله من ولي فما له من ولي أتكن سورة الجاسية والله ولي المتقين sannan Allah ta'ala ya ambaci waliyu waliyan waliyukum waliyuna waliyuhu waliyuhum waliyuhuma وليا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أنت ولي في الدنيا والآخرة يا أم بش أولياء أولياءه أولياءكم أولياؤه أولياؤهم أوليائكم أوليائهم الولاية هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ولتك تنادى أصلي أشكن الدين مو tana da asali a cikin alkur'ani tana da asali a cikin sunna to mai sauraro ya iya cewa to da me ake samunta tunda dai ma'anan walittaka soyayya to da me ake samunta ana samunta ne bil imani wat taqwa da imani da tsoron Allah ake samun walittaka ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa a cikin alkur'anin sa mabuwayi bismillahir rahmanir rahim ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ku ji ku sani ku faɗaka cewa waliyan Allah masoyansa waɗanda babu tsoro gare su a duniya babu bakin ciki gare su a lahira su ne waɗanda suka yi imani suka kasance masu tsoron Allah saboda ka ‘yan uwa musulmi masu sauraronmu duk wanda ya haɗa tsakanin imani da tsoron Allah shi ma waliyi ne ba ruwan Allah ɗan izala ne ɗan shi'a ne, ɗan ɗariƙa ne, ko me yake yi in dai imani ya cika tsoron Allah ya cika, shi kenan walittaka ta samu, domin alamar walittaka abubuwa ne guda tara, musulunci, imani, ihsani, taƙawa, hikima, sakina, ilimi, iffa, kamun kai, bushira da albishir, lahumul bushira fil hayati duniya fil akhirah. duk musulmin da yake sauraron mu idan ya ji biyar dinnan ya kokari ya duba kansa in ya ga sun cika cif cif cif ya ce to ana waliyul lillahi kar ya sake zagin wani bawan Allah dan an ce mai wali abu ne mai sauki kusa da kowa su sun taho sun dauka ne mu kuma mun tsaya mun kasa dauka kuma muna zagin su kuma muna cin mutuncin su bai dace ba musulunci imani ihsani taqwa hikima sakina ilimi iffa bushra saboda ka yan uwa musulmi ba ruwan Allah duk mutumin da ya cika wannan Allah ba zai ce wannan ɗan izala ne, ko wannan ɗan ɗariƙa ne, ko wannan ɗan shi'a ne, in dai waɗannan abubuwan suka cika cif cif cif cif Allah zai ɗauki walittaka ya baka. So kar a ɗauka wai walittaka da waɗansu mutane ne waɗanda ba a san su ko ake jawo su ballantana duk wanda ya zama wali a cikin su a zage shi a walittaka ta dukkan musulmi ne. Duk wanda ya biyo hanyar zai ɗauka. Mu kyautata zatonmu ya ku jama'an musulmi. mu kyautata zatanmu ga ’yan uwanmu musulmi, manya Allah zai iya ba su walittaka, yara Allah zai iya ba su walittaka, maza Allah zai iya ba su walittaka, mata Allah zai iya ba su walittaka, kai masu kuɗi Allah zai iya ba su walittaka, talakawa Allah zai iya ba su walittaka, malamai Allah zai iya ba su walittaka, kai jahilai ma Allah zai iya ba su walittaka. Da yawa za ka samu jahili ɗaya, amma ya fi malami ɗari nauyi a wurin imani. to daga kar a ringa yi wa Allah iyaka a ce ai ai malamai su ne waliyai ba yadda zai Allah ya wali jahili wannan zancen banza ne innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha ba mai cewa Allah ga yadda zaka Allah yana ba mace walitta ya ba yaro walitta ya ba wa malami walitta ya ba jahili walitta ka ba ruwan Allah ba ruwan Allah so daga idan Allah tabaraka wa ta'ala ya dauki walittaka ya ba dan dariqa ba wani ɗaya da isa ya ce masa dan me in Allah tabaraka taala ya ɗauki walittaka ya ba wa ɗan izala ba mai iya cewa da shi dan me in Allah tabaraka taala ya ɗauki walittaka ya ba ɗan shi'a ba wani mahaluki da ya isa ya ce da Allah dan me Allah tabaraka taala yana da iko yana cewa la yusalu amma yafalu ba mai tambayarsa a cikin abin da yake aikatawa sai dai idan shi wannan ɗan izala ko wannan ɗan shi'a ko wannan ɗan ɗariƙa ko ɗan ba ruwanmu ya aikata abin da zai hana shi samun wannan wadattaka, kamar munafunci, mummunan zato ga Allah da mummunan zato ga bayan Allah, da mummunan ɗabi'a da wulakanta alfarma annabin rahama sallallahu alaihi sallama, da wulakanta alfarma iyalan gidansa sallallahu alaihi sallama, da wulakantar da alfarmar sahabbansa sallallahu alaihi sallama, da wulakanta iyaye, da zalunta bayi, da girman kai, da hassada, da ganin kai. ka dinga ganin kafi wani waɗannan suna daga cikin wasu halaye waɗanda suke hana musulmi ya samu walittaka to idan ɗan izala ko ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a bai da waɗannan kuma ya ba Allah ya zama yana da imani yana da tsoron Allah shi kenan in walittaka ta same shi ba wanda ya sai ce dan me da a ce walittaka tana da alama to da alamomin ta biyu ne husnul khulqi wa husnul ibadati kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar ibada to wani mai sauraro ya iya ce a'a to wai me yasa ƴan ɗariƙa su suka fi kowa samun walittaka ko kuma su suka fi yawan ambaton walittaka me yasa haka dalili sun fi mafi yawancin musulmi yawan ambaton Allah dalili kenan ‘yan ɗariƙa sun fi dukkan jama'an musulmi yawan ambatan Allah, sun fi dukkan jama'an musulmi yawan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun fi dukkan musulmi yawan istighfari domin suna ɗaukar shi su mai da shi lazumin su, in ba su yi ba ma za su rama, kuma suna da ƙarancin jafa'i ga musulmi. ‘Yan ɗariƙa suna da ƙarancin zagin musulmi, balle kafarta musulmi, balle mushirkantar da shi. Kuma sun yadda da dukkan khasa'isu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yadda da dukkan manaqibu na ahli baitihi sallallahu alaihi wasallama sannan sun yadda da dukkan darajojin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna da kyakkyawan zato akan dukkan musulmi dan an zo an ce musu wannan wali ne ba za su ce wai ba dan dariƙa ba ba su ce haka ba mafi yawancin su amma wanda ba su ba shi ko ba haka ba Abu Sa'idul Kharraz Allah ya kara mar yadda yana cewa إذا أراد الله أن يوالي عبدا من عباده فتح عليه باب ذكره فإذا اشتد ذكره فتح عليه باب القرب ثم رفع إلى مجلس الأنس ثم أجلسه على كرسي التوحيد ثم رفع عنه الهجب وأدخله دار الفردانية وكشف له عن الجلال والعظمة فإذا آين ذلك بكي بلا هو فحينئذ يفنى نفسه ويبرأ من دعاويها ya ce idan Allah tabaraka ta'ala yana nufin ya zaɓi bawa ya mai da shi wali daga cikin bayinsa farkon abin da zai zai buɗe mai ƙofar zikiri ƙofar ambatansa sai ta ambatansa idan ambatan ya tsananta sai ya buɗe mai ƙofar kusanci sai ce shigo mana ana jalisu man zakarani to daga nan da ya shigo sai a kai shi majalisul unsi wato wurin da ake zaman ɗebe kewa to da ya shiga wannan wuri sai a ɗora shi akan kujerar tauhidi to da an ɗora shi sai a yaye mai hijabai, da an yaye masa hijabai sai a shigar da shi gidan kaɗaici, sai a yaye mai ganin girman Allah da buwayarsa. To da ya ga wannan sai ya wanzu ba shi, sai ya zama babu shi, to daga wannan lokaci ne sai ya ƙare daga barin ganin kansa, sai ya daina da'awoyi shi malami ne, shi wali ne, shi babban mutum ne, shi kaza shi duk bai ganin wannan duk abin da mutane za su faɗi a kansa shi bai gani to wannan fana'i din nan da aka ambata a ƙarshen wannan bayani shine ƙarshen tafiyar muridi zuwa ga Allah kuma shine sababin saduwa zuwa ga walittaka domin bayan Allah sun ce fa man la zikra lahu la fana'a lahu wa man la fana'a lahu la mahabbata lahu wa man la mahabbata lahu la wilayata lahu wanda baya zikiri ba shi da fana'i wanda ba ya kare ba ba zai taɓa samun soyayya ba, wanda bai samu soyayya ba, ba zai taɓa samun walittaka ba. Wannan shi ne ma'anan sultanul ashiki da yake faɗi, falam ta hawa ni malam ta kumfi ya faniyan walam tafna malam ta jitalifi ka surati, ya rabbi, ya rabbu, ya rabbahu ya samadu, fa kun mugi sallana ya wahidul ahadu, ya barru, ya witru, ya ainul muradi ajal, ya mallalahu shafa'un kalla wala waladu, أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آلي أسابي سند سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب An saurari tarihin Sheikh Ahmad Tijjani kenan, radiyallahu ta'ala anhu daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna. Sai kuma gobe idan Allah kai mu za a je mu dauke da ci gaban karatun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.